شريعته صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته واتباعه والتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ فطاعته من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله بل إن طاعته من موجبات الهداية وإن تطيعوه تهتدوا ثم اعلم أيها الإخوة اعلموا أيها الإخوة زادني الله وإياكم علما أن الوفاء بأهد الله ورسوله يقتدي الوفاء مع عباد الله ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن العظيم فقال تعالى وأوفوا بأهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فالله يأمرنا بالوفاء سواء كانت هذه العهود بين المسلم وبين ربه أو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينه وبين أخيه المسلم بل وحتى إن كانت بينه وبين الكافر فالآية عامة تشمل جميع تلك الأهود والمواثيق والوفاء بالأهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس وبدون هذه الثقة لا تستقر لا تستقر الحياة ولا يسود الأمن والسلام وإنه لجرم عظيم أن يعطي الإنسان عهدا باسم الله وباسم الإسلام ويتخذ من هذا الاسم الكريم مدخلا إلى ثقة الناس به واطمئنانهم إليه ثم يكون بعد ذلك غدر وخيانه وتأمل أخي المسلم إلى ذلك المثل الذي ضربه الله للأهود ولمن ينقضها حيث أنه شبه الذي ينقض الأهد بالمرأة الخرقاء لا أقل لها فهي تغزل حتى إذا أتمت غزلها نقضته لا أظن يرد المسلم العاقل أن يكون مثل تلك المرأة الحمقاء ثم أوضح الله أنه يختبرنا بتلك الأهود قال إنما يبلوكم الله به قال ابن جرير الطبري في تفسيره يعني أي بأمره إياكم بالوفاء بالأهد يختبركم به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر ولهذا لا تجد من يفي بعهده إلا آكل قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب من هم فقال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi a yau mu za ta tattauna game da ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda shidda da muka ambata a makon da ya gabata wannan ɗabi'a ita ce alwafa'u bil ahad kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk mutumin da ya kiyaye waɗannan al'amura guda shida waɗannan halayya da ɗabi'u guda shida to annabi sallallahu alaihi wasallama ya lamunce masa shiga aljanna wanda daga cikin waɗannan ɗabi'u guda shida annabi yake cewa wa aufu idha wa'attum cika alkawari idan aka ɗauka wannan yana kamawa tun daga matakin sama har zuwa ƙasa duk wanda ya ɗauki alkawari na zai aiwatar da wani abu to ya cika rashin cikawa yana haifar da matsala ga bawa da kuma yana haifar masa da tashin hankali haɗuwarsa da Ubangijinsa. Cika alkawari ɗabi'a ce na mutanen kirki, kuma halayya ne nagari. Duk wanda ya zamo mai cika alkawari idan ya ɗauka, zai zama yana da girma a idanun mutane, zai zamo mai ƙima a idanun mutane. kuma ita shi wannan cika alkawari ɗabi'a ce da halayya daga cikin manya-manyan ɗabi'u na musulunci kuma wani yanki ne mai girma daga cikin yankunan imani ɗabi'a ce mai daraja ɗabi'a ce mai girma daga cikin ɗabi'un mutane waɗanda suke masu zukata rayayyu waɗanda suke annahum kanu zawi alƙulubil hayya wanda ya zamo mai rayayyen zuciya ba mai mataccen zuciya ba baya ɗaukan alkawari ya saba hatta a lokacin jahiliya lokacin da babu addini babu musulunci a lokacin rayuwar jahiliya fil jahiliyati qabla al-islam kafin zuwan musulunci wannan ɗabi'ar ta alkawari a cika muhimmin abu ne a tsakanin mutane. Girma yana ba wa mutum matsayi a cikin al'ummansa. Ballantana a ce musulmi wanda yake ɗaukan alkawari ya cika ko shakka babu zai zamo a karon farko mai daraja da ƙima a gaban a wurin Allah maɗaukin sarki, haka a wurin mala'ikun Allah maɗaukin sarki, haka a cikin muminai mutanen kirki. menene zatonku da addinin da ya zo rukuninsa ginshikinsa wanda aka gina shi a kai cikin manya-manyan ɗabi'u shi ne kyawawan halaye har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq a hadisin sai yake nuna kamar cika wato abin nan kyawawan ɗabi'u, sifantuwa da kyawawan ɗabi'u, ɗora mutane kan kyakkyawar ɗabi'a da halayya na gari kamar shi ne jigo ma na addinin musulunci kamar yadda hadisin ya nuna. Inna ma ya amfani da adatu hasrin, inna ma bu'iftu li utammima makarimal akhlaq. Ko shakka babu wannan ɗabi'a da halayya ta cika alkawari babban al'amari ne a cikin musulunci. babban al'amari ne a gurin Allah maɗaukin sarki, ya kamata mu san ƙiman wannan al'amari, kada mu yi wasa, mu yi wasa rairai da wannan ɗabi'a, mu masa riƙonsa kai nan kashi kamar yadda ake cewa. Mu sani cewa Musulunci bai zo ba sai don ya ɗaukaka ginin kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma. Domin kyawawan ɗabi'u da kuma wato a cika alkawari daga cikinsa ko daga cikinsu shi ne ƙima ta ɗan adam babban ƙima ne da yake ba wa ɗan adam kuma yana daga cikin halin kirki mai girma wanda da wannan ne da shi ne wato dankon haɗin gwiwa a tsakanin al'umma yake ƙarfafa sannan kuma da wannan cika alkawari ɗin da kyawawan halayya da su ake kiyaye wato haƙoƙin al'umma. Ba za a saryar da haƙoƙin al'umma ba, matukan wannan ɗabi'ar da halayya tana wanzuwa a cikin al'umma, to ba za a samu saraya da lalacewan haƙoƙin al'umma ba ko tozatar da haƙoƙin al'umma. Ubangiji maɗaukin sarki ya yi umarni a cikin littafinsa mai girma alƙur'ani, ya yi umarni na a cika alƙawari idan aka ɗauka. Sannan ya kwaɗaitar a cikin littafinsa wurare daban-daban ya kwaɗaitar da cewa a ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta cika alƙawari. kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan ɗabi'a ɗin ta cika alkawari ya sanya shi ya zama wato ginshiki na ingantuwar al'ummar al'umma a cikin mutane cika alkawari dai shine mutum ya lizimta wa kansa wato ya lizimta wa kansa sauke duk wani nauyi da aka ɗora masa ya lizimta wa kansa wannan mafi girman wannan ɗabi'a ta cika alkawari shine ka cika alkawari tsakaninka da ubangiji maɗaukin sarki alkawarin da Allah ya yi da bayinsa na za su kaɗaita shi da ibada za su nisanci shirka za su tabbatar da tauhidi a cikin rayuwarsu to duk wanda ya samu kansa a cikin rayuwa an halicce shi to ya cika wannan alkawari da ya ɗauka da Allah shi ne mafi girman wato cika alkawari daga cikin alkawurran da ake ɗauka a tsakanin al'umma. Kaɗaita Allah da ibada, a bauta shi ba tare da yi masa shirka ba, a yi tauhidi, sannan kuma a yi addini na musulunci. Sannan a ɗabbaƙa shari'arsa da ya saukar domin a gudanar da ita a tsakanin bayinsa, a ɗabbaƙa wannan shari'a. a cikin al'umma da ɗaiɗaikunsu, kowa ya ɗabbaka shari'ar Allah a kan kansa da gidansa, haka nan a hukumance, a bauta masa shi kaɗai, hukunci kuma a yi hukunci da abin da Allah ya saukar, to wannan an cika alkawari da aka ɗauka da Allah kenan. Ba zai yiwu ba a yi bauta kaɗai na sallah da azumi da hajji da sauransu, sannan a yi watsi kuma da hukunci, ba za a kaɗaita Allah a cikinsa ba. to wannan wancan da aka aiwatar ba shi da amfani in aka je gaban Allah a haka, Allah ka tsare mu. Sannan kuma na biyu shi ne cika alkawari tare da manzan Allah, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar yi masa ɗa'a da biyayya da kuma binsa, wato abi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abi hanyar da ya bi sannan a yi riko da sunnarsa sallallahu Alaihi wasallama a yi riko da shi kam-kam da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ne ga Allah haka Allah ya tabbatar mana da wannan a cikin suratul nisa man yuti'ir rasula faqad ata Allah kenan in baka bi manzan Allah ba to baka bi Allah ba ƙarya kake yi ka ce kai qur'ani kawai zaka yi babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce من يطيع الرسول فقد أطاع الله إذا من لم يطيع الرسول فلم يطيع الله sannan ma ba ma haka ba yin da'a ga manzon Allah yana daga cikin abubuwan da ke tabbatar da shiriyan bawa duk sanda aka samu rashin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zantuttukansa da ayyukansa to babu maganan wai mutum yana kan shiriya babu shiriya a cikin wannan hanya hanya ce ta halaka domin Allah ya sanya sharaɗi na bin manzan Allah shi ne sharaɗi na hawa kan doron shirya. Allah yake cewa wa in tu'i'uhu tahtadu in kuka yi masa ɗa'a kuka bi manzan Allah cikin zancensa maganan da ya gaya muku ku aikata abin da ya aikata ku yi koyi da shi abin da aka yi a gabansa ya tabbatar ku aiwatar da shi in kuka yi haka tahtadu to za ku shirya rashin yin haka to ɓata ce babu maganan shirya a cikin wannan hanya Allah ka sani Allah ka ƙara mana sani ka ƙara mana ilimi da fahimta cika alkawari da aka yi da Allah maɗaukin sarki da kuma cika alkawari tsakanin bawa da manzonsa tsakanin bawan Allah kenan da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko mana yana hukuntar da cika alkawari tsakanin bayin Allah da junansu Allah madaukin sarki yayi umarni a cikin littafin sa mai girma yana cewa wa aufu bi ahdillah ku cika alƙawarin Allah idza ahadtum idan kun dauki alkawari cika alkawarin Allah idan kun dauki alkawari domin Allah ya cika muku alkawari saboda haka Allah yake cewa Allah yana cewa wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum dama al'ahadu shine alkawari mai sharadi kamar yadda bayani ya gabata alkawarin da za ka yi tare da sharaɗi shi yasa Allah ya ce wa aufu bi ahdillah ufi bi ahdikum ku cika alkawarin Allah da kuka ɗauka shine na kaɗaita shi da ibada da tabbatar da tauhidi da nisantan shirka da ɗa'a ga Allah ɗa'a na gaba ɗaya ga Allah maɗaukin sarki da biyayya ga manzonsa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko idan kuka yi haka to kun cika alkawarin da alkawarin ku tsakaninku da Allah sai Allah kuma ya ce ufi bi ahadikum ni kuma zan cika alkawarin da nayi muku shine shiga aljanna to saboda haka Allah ya ce ku cika alkawarin Allah idan kun dauki alkawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware wato wato alkawarin da kuka dauka kada ku warware rantsuwowinku bayan kun tabbatar da ita, kun ƙarfafi wannan rantsuwa da kuka yi da alkawari da kuka ɗauka, bayan kun ƙarfafe ta, kun ɗauki wannan alkawari to kar ku warware ta. Alhali kun sanya Allah ya zama shi ne mai lamuni a tsakaninku, lalle Allah ya san abin da kuke aikatawa. Sai Allah ya ce, wala ta kuno kallati na ƙadar gaslaha, kar ku zamo kamar matan nan da take warware kaɗin da take yi nazare. wato kaɗi da ake yi da auduga shine alghazl wato kaɗi da take yi wata mata ce Allah yake buga misali da ita wasu malamai suka ce an yi wannan matan a birnin Makka wasu malamai kuma suka ce a'a Allah misali yake bugawa da wannan da macen da take yin kaɗi dama galiban an fi sanin mata bisa ga al'ada su ne suke yin kaɗi nazari Allah yake buga misali da matar da take yin kaɗi Allah ya ce, Kar ku zamo kamar wannan matar, allati na ƙadar gazalaha wanda ta warware wato kaɗin da ta yi nazare, min ba da kowacin bayan zaren nan ya yi ƙarfi, ta inganta shi, ta aminta shi, ya kaɗu saura kawai aje a yi saƙa. Amma sai ta zo ta warware wannan kaɗin nata an katan a ta warware shi warawara. Tattakizuna aimanakum dakalan bainakum wannan shine wajen tashbih tattakizuna aimanakum dakalan bainakum kuna riƙar alƙawurran da kuke ɗauka tsakaninku da juna da alƙawari sawa'an wanda yake da sharaɗi ko wanda aka karfafe shi da rantsuwa ko alƙawarin da aka ɗauka ba tare da sharaɗi ko rantsuwa ba kuna riƙan irin waɗannan alƙawura tsakaninku dakalan bainakum ya zama wato abin algush abin yaudara abin makirci a tsakaninku wato kuna yi ne don ku kaɗa mutane a cikin komanku ba don da niyyar za ku cika wannan alƙawar da ku ɗauka ba, to kar ku zamo haka nan. Allah ya kamanta duk mai warware alƙawari da wannan mata wawiya, wanda a kiranta hamka'u, wato wawiya kenan doluwa, wanda take wahala a tsawon yini tun daga safe take yin kaɗi har la'asar, sannan daga la'asar kuma ta gama kaɗi ta gama komai ta komo ta zauna kuma ta dinga warware wannan zaren tana tsitsinka shi duk ta mai da shi auduga. Kaga babu aikin wauta da ya wuce wannan. ya zama aikinta ya tashi a tutan babu kenan wahalar banza kenan ta yi to wannan shine siffar duk mutumin da yake daukan alkawari a kowane mataki a rayuwa tun daga sama tun daga kan shugaban kasa har kasa zai dauki alkawari kuma ya warware alkawarin ya zama daga baya ya zama yaudara da cin amana to wannan misalin mai yin wannan shine misalin wannan mata wawuya Allah ka tsare mu saboda haka Allah yayi alkawari da cika alkawari mana ya yi umarni da cika alkawari daidai ne wannan alkawarin wato mai sharaɗi ne ko mara sharaɗi wanda aka ƙarfe da rantsuwa ko a'a tsakanin musulmi da ubangiji kamar yadda muka ji shine kaɗai ta Allah shi kaɗai da ibada da tabbatar da tauhidi da nisantan shirka haka tsakanin bawa musulmi da manzon da Allah ya aiko masa shine yi masa da'a da biyayya gare shi da kuma bin sunnansa da rayata sannan alkawari tsakanin mutum da ɗan uwansa musulmi musulmi da ɗan uwansa musulmi duk alkawarin da ya shiga tsakanin su to a cika wannan umarni ne daga Allah madaukakin sarki bal hatta wa in kanat bainahu wa baina kafir ko da tsakanin kafiri ne da musulmi musulmi yayi wa kafiri alkawari to dole ya cika masa matukan babu halatta haram a ciki wajibi ne don in baka yi ba Allah yana iya kama ka akan wannan saboda haka wannan aya malamai suka ce aya ce ga mamiya wanda hukuncinta ta game duk gaba daya a cikin rayuwa duk wanda ya dauki alkawari lalle ya cika wannan alkawari sawa'an kanat tilkal uhud aw al mawafiq aw al wu'ud saboda haka shi yasa shi siffa ko ita siffa ta cika alkawari siffa ta cika alkawari shine ke ke bayar da tabbacin wanzuwar wato sinadarin aminci a cikin mu'amala tsakanin mutane shi yake ba da tabbacin wato tabbatan aminci na sinadarin samun aminci da kuma wato wato kwanciyar hankali a cikin mu'amala da ke tsakanin mutane in dai aka ɗauki siffa ta cika alkawari yana wanzuwa a cikin al'umma sannan kuma rashin wannan cika alkawari a cikin al'umma in aka same shi a yi alkawari kuma a yi yaudara a yi alkawari a ci amana, in dai wannan na gudana musamman daga shugabanni, idan babu wannan aminci da amana a tsakanin al'umma, to da zaman lafiya, da rayuwa kyakkyawa, da kwanciyar hankali, da tsaro za su zamo ba su wanzu ba a cikin al'umma. Shi yasa babban laifi ne mai girma, innahu la jurmun azim. mutum ya bayar da alkawari da sunan Allah, ya yi alkawari da sunan musulunci, sannan manufarsa kawai a cikin wannan abin da ya yi, ya nuna wa mutane musulunci ne yake nufi, ba wani abu ya sa shirin haka ba, kawai ya ɗau ya zama ya zama ya ɗauki wannan suna mai daraja a matsayin kawai hanyar samun yardan mutane in ya samu bukatarsa da yake nema a wajensu kawai ya yi amfani da waɗannan sunaye na sunan Allah da sunan musulunci don ya samu ya barbari tunanin mutane kawai don su ba shi abin da yake da bukata amma a can cikin ƙoƙon zuciyarsa ya kunu minhu gadarun wa khiyana wannan ba ƙaramin illa bane ba ga ɗan adam mutum ba zai samu daraja ba ba shi da daraja a cikin al'umma sannan ba shi da daraja a gaban mala'iku bai da daraja kuma a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma bai kamata kuma a dawo ya sake yin wani alkawari irin wannan kuma a fada cikin komansa ba la yuldagul mu'minu fi juhurin marratai wanda za mu zo mu yi hudu ba akan wannan lokaci na zuwa lokacin bai zo ba lokacin da ya kamata a yi za a yi saboda haka mu lura ‘yan uwa musulmi, wannan misali da Allah ya buga na alkawari da cewa a cika alkawari, ya buga misali ga cewa mai ɗaukan alkawari kuma ya warware wannan alkawari baya cikawa, sai Allah ya kamanta mai warware alkawari da wannan mata wawuya, hazil mar'atul hamka, wanda ba ta da hankali, ya an la akala laha, tunda za ta kaɗa zare sai ta gama cika zarenta ya cika ya yi ƙarfi ya yi aminci sai da dawo kuma ta zauna ta warware shi baki ɗaya to wannan shi ne misalin wanda yake warware alkawari ba na zaton wani mutum musulmi mai hankali zai yadda da wannan misali ya gamsu ya shiga ya sifantu da wannan sifa irin na wannan mata saboda haka shi yasa Allah ya bayyana mana karara a cikin littafin nasa yake cewa yayi haka ne ya ya mana jarrabawa akan alkawari ya fito da waɗanda suke ɗaukan alkawari su cika sannan ya fito da waɗanda ba sa cika alkawari mayaudara maha'inta domin mutane su gane su su zamo a ala basiratin amma Allah ya riga ya sani tun kafin ya yi halitta waye mai cika alkawari waye ba zai cika ba amma ya yi haka ne don ya fitar da su ya fito da su a gane su waye ma cika alkawari su waye ba sa cikawa a tsakanin mutane shi yasa don kar su faɗa cikin komansu shi yasa ya kamanta ta ya kamanta irin wannan da wannan mata shi yasa ibnu jarir at-tabari yake cewa wato Allah yayi umarni gare ku na cika alkawari ne don ya jarrabe ku saboda haka Allah madaukin sarki zai ma kowa bayani ranan alkiyama zai wa kowa bayani cikin abin da suke yin sabani a cikinsa Allah zai saka wa duk wanda ya aikata aiki na alkhairi da sakamakon aikinsa na alkhairi duk wanda ya aikata aiki na sharri Allah zai masa sakamako da aikin sharri abin ka gurgurdon abin da ya aikata saboda haka ne ba za ka samu mutumin da yake cika alkawari ba ya dauki alkawari ya cika ba wallahi illa akilun illa idza kana mur'un akilan sai mutum ya zama mai hankali da tunani domin wa'afatul aqlil hawa ciwon hankali da kanjamau na hankali shine bin son rai bin son zuciya shine afatul aqlil hawa faman ala ala hawahu aqluhu faqad naja duk wanda hankalinsa ya rinjaye son zuciyarsa to wannan ya tsira wannan shine mutumin arziki shine ya kamata a yi mu'amala da shi shi yasa Allah yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu wanda ya san abin da aka saukar maka daga Ubangijinka ya san cewa gaskiya aka saukar maka daga Allah, duk wanda ya san wannan zai zamo daidai da kaman huwa a'ama, kaman wanda ya zama wato makaho, bai san kiman abin da aka saukar maka ba na Alkur'ani da Sunna, bai san kiman musulunci ba, bai ma san addinin ba, ta ya zai zama daidai da wanda ya san cewa abin da aka saukar maka shine daidai, shine kuma gaskiya, shine kuma hanya ta shirya. ba za su zamo daidai ba har abada shi yasa Allah sai ya ce to wanda zai gane wannan inna ma ya tazakkaru ulul albab masu hankali kadai suke gane wannan bambancin mai hankali su waye masu hankali ka annallaha yazkuru lana man humul man hum ulul albab su waye masu hankalin nan sune allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna almithaq sune masu cika alkawari ba sa warware alkawari Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu akan cika alkawari ka sanya mu cikin masu cika alkawari ka sanya mu cikin masu cika alkawari ka yaye mana hali na warware alkawari kar ka sanya mu cikin wasu masu sifantuwa da wannan sifa Allahumma ja'alna mimman yufuna bil ahdi wal mithaq wa inna jami'an ala ada'il haqqi wal amana wa na'udhu bika min al makri wal khiyanati wal ghadar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله